حملة المبادئ ويا أمة خير خلق الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله الكريم المنان القدير القيوم فإن التقوى مفتاح الخير في الدنيا قبل الآخرة قال ربنا في كتابه الكريم العظيم المجيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى غير ذلك من النصوص التنزيلية القرآنية السماوية التي تدل دلالة قاطئة جلية واضحة على أهمية التقوى يقول الشاعر عليك بتقوى الله في كل لحظة ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك شرك الشريف أبا لهب وقال أيضا إذا لم تكثك التقوى ستعرى ولو حلوك ديباجا وخزا عباد الله خطبتي معنونة عنونتها وأعطيتها العنوان باغتنام فرص الحياة هذا هو العنوان إن الحياة تمر وتنتهي بانتهاء الأيام وتنقضي وكل عاقل يدرك ذلك لأنك لو نظرت في المرآة ترى نفسك غير ما كنت عليه قبل سنوات ماضية لذلك لابد من اغتنام الفرص قبل حلول الأجل لأن الموت يأتي الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل ائمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعلم أن الحاسة تنقضي يوما إلى القبر إلى دار البوار يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فينبغي لكل آقل أن يغتنم هذه الفرص قبل أن تفوت الفرص أقول إن خطبتي تتعلق بحديث هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثانيا وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ثالثا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما رابعا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب خامسا هذا الحديث الجليل الواضح البين يرسم لنا منهج حياة وطريقة السير إلى ربنا وخالقنا أشياء خمسة من حفظها وأتقنها فله كل الخير وإذا تركها الإنسان فالإياظ بالله إياظا بالله إياظا لكن الطرق التي يتبع الإنسان ويسلكها للحصول على الخير كثيرة منها قراءة القرآن ومنها النوافل ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سأتكلم عن فضل الصلاة على النبي وأسوق إلى مسامعكم خمسة أحاديث متعلقة بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية السادسة بعد الخمسين من السورة الثالثة بعد الثلاثين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لذلك هذه الأحاديث تشره لنا الفضل والكرم لكل من التزم أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة شوف الكلام صلاة واحد تجلب لك عشر صلوات من الله رب العالمين بدليل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أي بتلك الصلاة يعني عشر لو قلت اللهم صل وسلم على محمد فإن الله رب العالمين الكريم الرحمن الحنان المنان الوهاب يصلي عليك عشرة يا له من فضل يا له من كرم يا لها من فرصة عظيمة لكن كم منا يصلي على النبي وخصوصا الجمعة هذه الفرصة الفرصة إذا فاتت فاتت إذا انطلقت انطلقت إذا غابت غابت فينبغي لكل عاقل أن يغتنمها قبل أن تفوت هذا هو الحديث الأول أما الحديث الثاني أسوقها إليكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الله أكبر إن أولى الناس بي به النبي متى لا في الدنيا لا بمكة لا بملنفاشي أو بفنتو أو بكانو يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إذا تريد أن تكون من الذين هم قريبون من النبي فأكثر عليه من الصلاة والسلام هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن ابن مسعود وهو حديث صحيح أو حسن هذان الحديثان الكريمان الجليلان الجليان يتكلمان عن أهمية الأسراج عن الصلاة بعد الآية التي سميتم أن سقناها إلى مسامعكم أما الحديث الثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البخيل استمعوا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هذا هو البخيل ليس البخيل الذي منع نايرة ولا دولار ولا سيارة لا البخيل شوف الكلام بالألف واللام المعرفية البخيل من ذكرت عنده فليصلي عليه إنك سميت ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولم تصلي أنت البخيل بخيل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هي الآية الأخيرة من السورة السابعة بعد الأربعين سورة القتال أو سورة محمد هذا هو الحديث الرابع أو الثالث وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى والبيحقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن صحيح وفي صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمة الله عليه أما الحديث الرابع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة سبحان الله من نسي أي من ترك الصلاة علي فقد ترك الطريق الموصل به إلى الجنة أعوذ بالله من نسي الصلاة علي فقد خطئ الطريق إلى الجنة والحديث أخرجه الإمام ابن ماجه أبو عبد الله القزويني رحمة الله عليه والألباني في صحيح الجامع وهو حديث صحيح أما الحديث الخامس في هذا السياق يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رغم استمعوا رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه رغم الذي أرغم في الطين وهذا لفظ يفيد الإهلاك ويفيد التدحر ويفيد التقهقر الخلقي والكساب والفساد قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ثم قال ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل ورغم أنف رجل قال أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة الشاهد ذكرت عنده فلم يصلي عليه هذا هنا الشاهد والحديث أخرجه الترمذي واللفظ له ولفظ إدراك الأبوين أصله في صحيح مسلم والحديث حسن صحيح عباد الله هذه الأحاديث الخمسة هي التي أردت أن أسوقها إلى مسامعكم الكريمة لأنبه ولأنوه ولألفت النظر إلى أهمية وحتمية وموجوبية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما من لم يصلي عليه هو في ورطة كبيرة بل أقول كبرى وينبغي أن نخذ الفرصة لأن الفرصة ستفوتنا والوقت قصير والحياة قصيرة أسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الحنان المنان الرؤوف الرحيم أن يوفقنا جميعا إلى التمسك بالكتاب والسنة والعمل بما, في بما كان سلف الأمة وأن يجعلنا من المتقين المخبتين المنيبين المستغفرين المتواضعين له إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa buwaye gagala misali mai kowa mai komai yayi dare yayi rana yayi koshi yayi yunwa yayi hankali yayi hauka yayi ilimi yayi jahilci yayi fari yayi baki yayi tsayi yayi gajarta yayi rama yayi kiba wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun komai yayi bibbiyu ya nuna maka ikon shi da gwaninta shi mu da godiya gare ka ya Allah mun ma kasa ba mu isa mu gode muka yadda ya kamata ba muna jeje jagulawa ne kuma Allah kai karibi ne za ka karɓa mana inda muke da kasawa Allah ka cika mana Allah bayan ka nemo mun taro nan saboda bauta maka muna tsoron azabarka muna ƙaunar rahamarka ga mana duk mun yi shiru ba dan liman ya ce a yi shiru ba a'a karantarwa addinin ka muke maɗa'a ya Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammadu. Cikakken mutum mafi kamalar ɗan adam, mafi darajar mutum, mafi tsada, wanda mace mai naƙuda ba ta taɓa naƙuda mutum irin shi ba, ba kuma za a sake ba. Wanda ya bi shi da kyautatawa ya more ya ci ba. Wanda ya kasa ya zama jirgin dankaro an tafi an bashi ya taɓe ya yi talaulautuwa ya lalace ya ɗalɗalce. Allah ka kiyashe mu. gaisuwa ta ƙara kaiwa ga sahabban shi kirkaka daɗaɗa gwaraza masu tsada rantsatsu Allah ka la'anci masu zagin su ka ɗaiɗaita su in masu gyaran Allah ka gyara su iyalan gidan shi Allah ka ƙara musu albarka muna son su kalban wa kalaban wannan gaisuwa ta kai ga dukkanin mutanen kirki zuwa ranar tsayuwa gaba gare ka ya rabbal alamin amin ƴan uwa masu albarka ta na sa mata suna cin amfanin kwanukan rayuwa igtinamu furasul haya in ka ce furus jam'in fursa fursa dama bahaushe kan yi karin magana in ka samu dama ka dama ka ta dame ka damu i matsalin hausawi hakim ya'ani dama tana iya wucewa da haka in ka samu dama maza ka dama ta dame kuma ka zo ka damu ka kasance a damalmale iyazan billahi iyaza hadisi ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito hadisi mai lamba 2305 hadisin abu hurairah ta kuma hadisi ne hasan alal aqal annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa cikin wannan hadisi ittaqil maharima ka ji tsoron abubuwan da Allah ya haramta takun a'badan nasi zaka fi kowa kasancewa mai bautar Allah ɗaya kenan na biyu warda bima qasama Allah laka takun aghnan nas ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka zaka fi kowa wadata in ka ji an yi sata ba ya aiki da wannan hadisin bane saboda ba ka yadda da inda Allah ya aje ka bane in kaga karo tana sayar da jikinta so take ta kuɗi da ta yarda da inda Allah aji da ba ya haka ba in kaga malami na ba da fatawa don neman abin duniya a yarda da shi wannan ai baya cikin maluma yana cikin malum malun dai idan kaga ɗan kasuwa na ɓoye kaya ya callara kaya ya yi tsada ya kuntatawa mutane bai san wannan hadisin ba ne mu ne al'ummar da ramadan na zuwa sai mu sai kaya mu ɓoye mu kuntata mu junanmu mu cutar da kanmu da kanmu mu zagi zamani kamar da muka ji ɗazu na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana na'am walau taka zamanu da kala fina da zamani zai yi magana game da mu da ya caccake mu inji imamu shafi cikin diwaninsa misali mai ɓoye kaya mai ɗaga kaya mai cakuɗa mai kyau da mara kyau don menene ya kuɗi ne mai ɗaukan yarinya baliga a babur ya kai ta inda za ta kai cinye ta a fili ya taka birki tana dukan bayan shi miskini yana kuma jin daɗi don ya kuɗi ne mai sayan kayan kirsimati ya sai ainihin taure-taure saboda kirsimas a bashi kuɗi ya ɗauka alkhairi yake yi yana taimaka kafirci ne kila ka ce halal ne abadan la ya kunu wala ya kunu halala duk misalai ne kai mai ɗinki da kake rage yadi ka ɓoye ka sake ɗinka ka sayar ka ci ƙamaya ƙamaya da ƙajama ƙajama ba naka ba ne la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wala taqtulu anfusakum inna la kana bikum rahima suratul nisa aya 20 wannan misali nake baku ba shi bane kashin ba mawdu'ina hadisin na cewa kai da abin da Allah ya raba ya baka sai ka huta kana'a aka cire daga zuciyarmu sai na yi kuɗi dare daya bari in shiga siyasa in tara kuɗi bari yi kaza in tara kuɗi in shiga aikin wata in yi sata hatta kai Najeriya rashin kana'a ya sa tana sahun gaba cikin ƙasashe masu cin hanci har na sha faɗa ba ma cin mai hancin ma cin shi ake inda Najeriya ne la ilaha illallah ga manzon Allah na gaya mana warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas yadda da mai Allah ya baka zaka fi ko ba za ka dauki kwarnafi wani dan me yake hawa mota ba me yasa yake da gida kai hakuri wallahi in an rubuta zaka samu zaka samu in ko ba a rubuta ba in duk ganyen malumfashi danginka ne wallahi ba za ka samu ba kasan dai ganyen malmashi na da yawa ko su taru su baka ba za su baka ba wallahi hiyal qana'atu fahfazha takun malikan law lam takun laka illa rahatal badani fanzur ila malik ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bighayr al-qutn wal kafani nabiyu ken na uku manzo Allah ya faɗa cikin hadisin ka girmama makwabcinka sai ka zamanto mumini Allahu akbar makwacci mai haƙi iri uku akwai mai haƙi uku akwai mai haƙi biyu da mai gida ma ba shi bane mawdu'ina na hudu yace ka so wa mutane abin da kake so ma kanka sai ka zama musulmi ko kafiri ne ka so mishi alkhairi mana idan me za ku takura mai misali baya halatta ka buɗe qur'ani ka hana shi bacci a gidan shi ka ce ai kafiri wace kai haka kai masa husnul mu'amala amma anan barin wani tsokaci a gurguje wasu suna cakuɗa husnul mu'amala da alwala wal bara wani abu sai ya zo na addinin su na kirsanci na abincin su ci a bari in karba saboda mu'amala la wannan alwala wal bara ne baya halatta saboda an raba abincin da kafircin da kai baka amince da shi ba amma ya kira ka ya tare a gida zo mu ci abinci sai ka tafi wannan husnul mu'amala kenan kar ai cakuɗe mu shiga manhaji na ilimi in ba ka ba sai mu dinga fatawa muna yin kara kai na kan abin da ba shi kenan ba shi ne mawdu'ina ba na hudu na ƙarshe sai ce karka yawaita dariya kana ƙyaƙyatawa yawan dariya na kashe zuciya to daga cikin hanyar da za mu yi aiki da wannan hadisi yawaita ɗa'a yawaita ɗa'a sai na ɗaukar salati ga annabi babbar magana a cikin sura mai lamba 33 aya mai lamba 56 Allah ya ce fassara Allah da mala'iku suna ma annabi salati Allah da kanshi ya ku masu imani da kai da ni da ke da mu ake magana sallu alaihi sannan wa sallimu taslima ku yi mai salati ku roki Allah ya ci gaba da aminta shi wannan babbar magana ce to da haka ne na koro hadisai guda biyar a takaici a dunkule saboda lokaci kan salati hadisi na farko kai tsaye annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam hadisin abu hurairata muslim ya fidda shi hadisi mai lamba 408 annabi na cewa duk wanda ya min salati daya Allah zai mai goma wane mutum salati daya Allah maka goma yi mamakin salatin Allah da zai maka idan ni ne wa salatin na kasa to na Allah fa shi na shi na kun ne fa yakun kenan ba abun wasa bane salati kuma da taslimi wannan kenan na biyu yace mutanen da za su fi kasancewa kusa da ni ranar kiyama su kewaye ni sune yan fada a wurin tashin kiyama yan fada na su ne aksaruhum alayya salatan wanda suka fi yauta min salati a duniya su ne fanawa ka ganin ana gaya maka mafita tun kafin ka mutum ga hanya bai kamata ba a ce ga magani kana kukan ciwo na'am sai ka zama raƙumin sahara ya ce wa min al'aja'ibi wal aja'ibu jammatun qurbud dawa'i wa ma ilaihi wa solo kal aisi fil baida yaqtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu yace abun mamaki amma kina da yawa ga magani amma ciwo zai yace kamar raƙumi a jeji a sahara ga ruwa a tozon raƙumi amma kishi zai kashe raƙumi kuma Allahu akbar hadisi na biyu kenan wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba 480 da ainihin hudu hadisin dan Mas'ud kuma hadisi ne sahihi ko kace hasan hadisi na uku annabi sai ke cewa marowaci tsaya ku ji waye marowaci shine duk wanda zai ji an kira sunana a ce Muhammadu Rasulullah amma bai min salati ba wannan shine marowaci ka ji rowa a wani irin ta'arifi al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fita cikin al-Jami' hadisi mai lamba 4546 haka Ahmad hadisi mai lamba dubu cikin Musnad da 700 da kuma 36 haka An-Nasa'i cikin Al-Kubra hadisi mai lamba 8100 daidai haka Al-Baihaqi Shu'abul Iman hadisi mai lamba 566 kuma hadisi ne hasan sahih Albani ya fidda cikin sahihu At-Tirmidhi dukkan su daga Hussein ibn Ali Allah ya kara mu yadda ka duba marowaci kenan اللهم اجعلنا لا تجعلنا من البخلاء كن يروى الله تشيكنا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نهدو من زن الله يفدى صلى الله عليه وآله وسلم دو وند يمنش من صلاتي na'am lalle ya kuskure hanyar aljanna kalli hadisi man nasiya salata alai faqad khati'a aw lafazi faqad nasiya kalmar nasiya kan zo ganganci ko ka ce kawai ka rabu da shi kawai misali na sallah fa nasiya Allah na mantuwa ne a rabu da su kamar kai zaka ce Allah manta da shi ai ba ka manta bane istihqar ne araftum saboda duk wanda ya mance min salati to ya sani hanyar shiga aljanna mutumin ne ya kauce mai kenan a'a to ya zaka haka kuwa musamman ranar juma'a wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi al-qazwini abu abdullah cikin sunan din shi hadisi mai lamba 900 da ainihin 8 imam al-albani abu abdurrahman al-albani an-najati Allah ji kamalan a cikin sahihul jami' hadisi mai lamba 6000 ɗari biyar da ainihin wato takwas dukansu hadisin ibn abbas shi yasa ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisin yakan ce sallallahu alaihi wasallama kathiran kathiran kathira tunda ba zan iya iyakacce ba yi min salati da yawa daga nan birnin malumfashi zuwa funtuwa kana jin ba za ka yi ma annabi salati kafa ɗari ba ina funto ina malumfashi daga nan zuwa da yi daga nan zuwa masari daga nan zuwa kafur daga nan zuwa kano ta dabo daga nan zuwa lagos a mota za ka yi salati kafa dubu nawa dan uwa hanyoyin shiga aljanna baje-baje muna wasa kwanaki na karewa sai gulma da tsegumi da kitififi da kutubalbal a majalisi ni na gawa ne na ramewa me ya same shi ne ina ruwanka da me ya same shi kai ka ji da takara man mana ni na ga yana wani sheki yana kauri me ya faru ne abin da ya faru ya faru ni'ima ce kai ma ka je ka nemi ta ka ni'imar was'alullaha min fadli ba kus kus kus da kunji kunji da guntsu fesa da lalabi ya abin da muka iya kira rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ka riske mu akan kuskuren da muke ciki ya rabbul alamin hadisin mu na karshe a cikin wannan jerin gwanon ya yi kama da wanda ya gabata annabi cewa yi a wannan rawayar sallallahu alaihi sallam yake cewa raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alai Allah ya turmuza hanci ma'ana ya wulakantar da duk wanda za a ambaci mamin salati ba Allah ka turmuza hancinsa cikin kwata ah wannan kaga magana ce mai ban tsoro ya yi kama da wancan albakhilu wannan kuma lafazin rahima anfu hancin wanda za a kira ne domin salati ba ya yi shakulatin ɓangaro to Allah ka turmuza hancin akwata mai ɗauyi kuwa wannan ƙari na ne saboda faice mana saƙon na biyu ya ce Allah ya turmuza hancin duk mutumin da ramadan zai shigo har ramadan ya wuce bai yi abin kirkin da Allah ta'ala zai gafarta mai ba ya rab ga ramadan nan qaba qausain aw adna nahnu ala atabati babi ramadan watan albarka watan qur'ani watan cirwa watan alqiyam wasiyam watan ainihin wato umra ya rab اللهم بلغنا رمضان الله ka samu ga ramadan amma kaji annabi ce duk wanda ramadan zai zo kwana 30 har ya wuce bai yi abin kirki da Allah zai ce madalla da kai ba kai Allah ya tozarta wannan mutumin abu ku ya faɗa cikin hadisin bi irghamil anf bai kamata ba a ce don ramadan kana sauka duk bayan kwana uku qur'ani ya kamata kai malam ba zan iya ba to duk sati fa duk sati kai sauka kullu juma'a laka khatma qur'aniyya rabbaniyya samawiyya mumkin adamul imkaniyya min indi kaslatika wa khumulik kasa wace daga gare ka ba a samun ilimi da kasala ba zai yiwu ba tamannaita an tumsi faqihan munaziran bighairi ana fal jununu fununu وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها فالعلم كيف يكون رمضان يزو يوچه كوروا baka bayar ba a masallaci ka kasa kawo misali masallaci wannan irin nawa babba na sunna ba za ka kawo mana misali ko da kayan shan ruwa daidai iyawarka ba za ka yi kasafi ba masallacin malumfashi nawa ne ina ba ku misali ne wa bil misal yattadihu al maqal ta hanyar buga misali magana ki fito a karara ni abin da zan iya ina ba ku misali ubangiji ne alƙawari na kasafta miliyan ɗaya ramadan zan ciyar da ba zan kashe kuku ba a gidana ba ka nemi hanyar aiki da hadisin nan kuma ya zama dan Allah kai in ku kai a ce kai ke yi kai ku ɗauki hoto ga mun ina rawa ku ɗauki hoto to ka ɗauki hanyar ɓata aikinka sam ka'idar ka ta zama innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura sura mai lamba 76 ramadan na zuwa ka samu ka je umara mana ka sauke qur'ani kamar da na faɗa ku kai ziyara asibitoci mana ku binci gidajen marayu mana nawa ne suke da yawa a garin malumfashi mata nawa aka mutu aka basu da yara wake kulawa da su Allahu akbar masallaci cika mana qur'ani mana ko halarci majalisin tafsiri na malamai na yace ramadan yazo har ya bice ba kai abin kirki ba Allah wadan wannan mutum na uku a cikin hadisin sai yake cewa wa raghima anfu rajulin Allah Allah ya turmuza hancin mutum a kwata mutumin da zai tarar da iyayen shi girma ya kai gare su su biyu ko ɗayansu balaga minal kibari itiya amma bai yi abin da za su sa masa albarka ba na'am a ce ka tadda iyayenka sun wuce 60 70 80 sun zama kamar liability kamar da ke sun zama kamar fiqal mas'uliyya amma ba kai musu abin arziki ba matasa nawa ne kuke zuwa baba kawo kayan in wanke maka ya ku matasan malumfashi masu albarka nawa kuke wannan ke yarinya budurwa kin taba ce mama ki dakatar da girki ai kin haife ni na dauke miki nauyin girki nawa kuma mazajen mazajen da suka girma nawa ne kuke taimakawa matan ku wajen aiki a gida wancan tsaya girki zan shiga kicin in girki yau ba zai yiwu ba ɗauki tsintsiya fiyau fiyau fiyau ka yi shara a gidanta ya ta aiki nawa muke yi sai dai ka shigo gida ka dinga zara ido wani lokaci kana faɗa kana haushi ka makare kai na abinci na ya akhi anta majnun suna da haƙƙi a mutunta su yanda akwai haƙƙi a kansu mutunta mazajinsu wala hunna ke saboda haka ƴan uwa mutumin da ya riski iyayen shi girma ya kai musu ko ɗayansu bai yi abin arziki ba to a shi ramadan kun in sai mu tara alkhairi da yawa mu yawaita ma annabi salati sallallahu alaihi mu yawaita karatun qur'ani kar mu bari tarawih ya wuce mu ko qiyamul layl ramadan sannan in iyaye na raye mu dauke musu kayan sallah mu yi musu wankin kayan su mu canza musu kafet karka ce kai a cikin birni kake a ƙauye suke ka bar musu ɗaki da kunkuniya da kyanke sai ka ce tsofaffi ne la akhi kama ta din tudan sai ka ga abin da kai faru da kai nan gaba amma qalilin la yusbihunna nadimin na'udhu billahi an nakuna minan nadimin fi hadha almajal nadamatuna idha kunna asin faqat mu nadama kan saba ma Allah Allah ka azurta mu da to ƴan uwa masu albarka khutba ta kenan dangane da wancan hadisi na turmizi 2,305 ku je ku bincika hadisi da kuma hadisin na kuma kusa wannan hadisi na ƙarshe turmizi ya fitar da shi hadisi mai lamba 3,545 lafazin na turmizi ne amma inda ya ce wa adraka walidahu iyan su riski shekaru asalin na cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 2,551 kuma hadisi ne sahihi inda ya musulun ne baka bukata ka ce sahihi saboda itlaqi zuwa muslim yani kafin fiza amma tunda mun ce tirmidhi in nace sai ina maganar tirmidhi ne ba ina magana asalin bane muna da manhajiya wajen dirasa ta ilmul hadith Allah ya datar da mu gaba daya sai tsokaci na tsokaci na zan rufe da hadithin yani Abu Wa'il sunan shi Shaqiq ibn Maslama yana cikin sahihu Muslim a cikin sahihu Muslim wato wannan hadisi yake abu dawuda shi ma ya rawaito shi amma wanda ke cikin abu dawuda hadisi mai lamba 2600 da ainihin shida sahib dawuda manzalar sassa yake cewa Allah ka sanya albarka cikin jijjifin al'ummata kaif yake cewa Allahumma barik li ummati fi bakuriha fi bakuriha wa kana idza ba'atha sariyatan أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر أي ابن وداع كينا الغامدي رجلا تاجرا إلى آخره النبي يقول الله كسني البركة أبججين الأمة ثم أنا حديثا أبو وائل يقول وترا شو نينا تكين صحيح مسلم يقول ناجي جرن عبد الله بن عباس بن مسعود عفوا شي تابعيني أبو وائل شقيق ابن مسلمه ya ce da na kai mai ziyara da safe ne bayan sallah asubai ana wani farminan nan ni da jama'a muka yi sallama gidan dan mas'ud sai yarinya ta ce ku shigo an muku izini ku shigo lakinna ta'akharna wa lam nadkhul fil waqt muka dan yi jinkiri can muka shiga dan mas'uda ce ya kuka yi jinkiri an ce ku shigo sai suka ce ai mun dauka iyali suna bacci ne to muna tunani zaka kintsa su dan kila ana bacci akan hanyar da zamu wuce wannan magana sai ta sosa zuciyar ibn mas'ud yace azanantum bi ahli um ibn abd abd al-ghafla kuna tsammani iyalan gidan dan mas'ud rafkanannu ne shine shahid din sai malamai suka ce ashe rafkana ce bayan sallar asubai ka koma kana ta bacci ban ce maka haramun ba karka kai ni nesa amma abinda nake gaya maka tuwon girma miyan shi nama in an ci ba nama a yanci ko amma babu lagwada ba morewa ba ta da baki kana tsammani iyalan gidan dan mas'ud lahum ghafla sai malamai suka ce hadha yadulluka ala ahammiyati hadha alwaqt وإن كان قصيرا kada bayan asuba ka je kai ta bacci kayi bacci previously awa shida bakwai takwas alaysa hadha kafin la tukthir min kathrati al-kalam wal manam wat ta'am mim guda hudu ko uku to yau kuma ya zo mana jiki yau sai dan mas'ud ya ci gaba da astaghfirullah subhanallah Allahu akbar sannan sai ya faɗi wata magana mai ban mamaki ya ce alhamdulillahi lalzai a ƙalana yau mana walam yuhulik na bi zunubina cikin muslim muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan ranar ta malami suka ce a rana kamar ya awalun nahar ai farkon rana ne suka ce a a ai duk mutumin da ya fara safiyan shi da azkar to zai samu nishadi har yamma ta yi shine sakon in ku kawai gari da kasala da ragwanci da rawan gaban hantsi shakako shakako lababo lababo ba ibada ba abin na to shedan zai sa maka sasari kenan da haka ibn al-qayyim yake faɗi a cikin littafin shi cewa wa kariha salafu an-nawma ba'da salatil ghadat ريثما تطلع الشمس أو كما قال نفات أنغانيكو مدرج السالكين كينا سلف سنة كامر بچي بايان أصباهي عبد الله بن عباس الله كرام يردا وترن يجي gida sai ga cikin ayin suna bace kai ku tashi atanamuna hadha alwaqt alladhi yuqsam alarzaq tuqsam alarzaq kuna bacci a lokacin da ake raba arziki amma ai akwai lokacin da bacci zai maka sasari bayan da kai ba ta kai ake maka ana nufin wanda ya mai da wannan hali kuma haka muke muna zuwa sai ja bargo ita bacci kamar kasa ya akhil karim bacci na gabanka kabari na zo النوم الأميق الدليل المدقق أمامك النوم أمامك قبري نزوى يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب كنا جاء مكشق قبر زامن شكرا نوني عشرين مفيتو تلاتين أربعين خمسين تلي واساككي شكرا تلي بيو واساككي تلي بير waɗanda suke binne a binnin malumfashi fiye da shekara dubani ka san su a yanzu ƙasar da kake takawa baka san kila wasu kake takawa ba tunda daga ƙasa aka yi mu mina khalaqnakum ginin da kake yi kirare kana min shari ka sani ko jikin wasu ne ya zama ƙasa aka kwaba kake bacci ciki khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitab wa udtu ila at-turab fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min at-turab la ilaha illa Allah saboda ka baka san adadin zaman da zaka yi bayan mutuwa ba ko ne ko shekaru ne babu adadi to ya za ka ɓata wancan lokaci mai yawa saboda shekaru arba'in abin ƙasa saboda shekaru talatin wanda zai wanke ka yana nan yana jira ka mutu yana nan za ka gan shi in ka mutu yanzu baka san shi ba za zai bayyana ni ma mai wanke ne yana nan haka kai ma haka ke ma matsala ce ta lokaci kawai kabarin da za a kunsa ka yana nan ba sai ka sani ba jira lokacin ya zo likulli ajalin kita yan uwa musulmi bayan hudubata akan falal salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tsokaci kan wannan hadisi akan cin amfanin safiya abinda zai baka mamaki abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama al'ummar hausawa misali na tabbata ko kunan dan mu Kano abin da ke faruwa kenan sai ka iske yan kasuwan mu da sanyin safe ba sa bude shago ko ba ku kalli wannan hadisin ba in ku kalli ma bangaren tattalin arziki da sanyin safiya harkoki na kasuwanci masu yawa suna gudana sai ga sai bayan sha ɗaya muke budewa je ka Lagos ka gani je ka safiya sun bude shaguna don ko ba komai za ce kai ku je ku sayo mana lifton ku je ku sayo siga maza ku je makaranta sai ga dumin kulle kofa a lokacin muna ta bacci misali annabi kuma ya ce Allah kai albaka fi bakuriha bakur fil waqt al mubakkir jijjifin al'ummata Allah ka samu dace Allah ka kara mana arziki Allahumma habbib ila qulubina al imana والأعمال الصالحة التي تقربنا إليك والتي ترضينا عنك يا رب العالمين اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا عملا هو عندك من المرغوب يا رب العالمين اللهم كر إلينا الكفر والفسوق والإسان وجعلنا اللهم من الراشدين اللهم حي إلينا كل سبب من أسباب التقوى والهدى والاستقامة يا رب العالمين على النحو الذي يقربنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين الله كسوكد البركة كاري أكن غير ملم فاشي da jihar katsina ka kara ma wannan jiha zama lafiya da kwanciyar hankali da dukkanin arewacin mu gaba daya rabbal alamin Allah ka kare mu da fitintuna irin kidnapping da rashin tsaro ya Allah waɗanda ka jarrabe su da shugabanci Allah ka kama hannunsu ya rabbal alamin zuwa ga abin da yake daidai ya Allah ka gyara kasuwancin mu ya Allah nemi mu ka sanya albarka ciki Allah ka taimaki malaman mu ka kara musu albarka marasa lafiya Allah ka tada kafaɗinsu waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani Allah ka haska ka kabarin su ya rabbal alamin Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka taimaki ƙasar mu Najeriya ya Allah bala'in hawan farashi Allah ka sauke mana ya Allah farashi na hawa farashi na hawa hawa zaka samu mutanen da ba sa iya cin abinci su uku a rana a yau Allah ka kawo mana dauki ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على محمد